والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شابير نيهو شابير غوتن شعبان shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba mun yi darasi guda biyu a cikin wannan littafi mai albarka rubutu a kalam fi ahkam siyam na babban malami wadda ibn sa'id ash-sha'bi za mu tashi shafi na ashirin inda malai yake cewa wato fakara ta tara mun karanta abubuwan da malam yace ababai ne da suke halal idan mutum ya aiwatar da su dangane idan yana azumi na farko yace akwai wato atuwaki ko brush sannan akwai mutum ya wayi gari da janaba sannan akwai kurkurar baki da shatsa ruwa ba tare da kaiwa mutuka ba sannan ma ne yake kuma akwai wato yin wanka ko yawan amfani da ruwa sannan kuma akwai kubula shine sumbatar iyali ga wanda zai iya kiyayewa sannan akwai allura wadda ba ta wato abinci ba ko abin sha sannan ma da yake za a iya ɗanɗanar abinci idan bai kai makogwara ba sannan za a iya yin kaho kaga shi ne muka yi magana zukar jini za a iya zukar jini a jikin mutum mutukar likita ya ba da damar ko ya gaya masa cewa hakan ba zai masa illa ba sannan kuma muka yi magana akan cewa malam ya ce za a iya sa kwalli ko da an kayi kaki za ka ga bakinsa cinka cinka wannan baya karya azumi to shi ne malam ya ce halul aza na tara waɗanda suke ma'abuta uzuri waɗanda aka yi wa uzuri wa hum ala kismai sun kasu gida biyu su kuma a ko wato na farko daga ciki ne man yura tisu lahum fil qidri waɗanda aka yi musu abuwa cewa su su sha azumi wa yajibu alaihim al qada amma fa wajibi ne su biya an musu abuwar shan azumi amma wajibi ne su biya na farko kenan sai a daga cikin almarizu alladhi yashiqu alayhi saw mara lafiyar da azumi yake wahalar da shi aw ya zurruhu ko haka yake cutar da shi to wannan idan zai sha wahala ko zai samu wata cuta ta karu akan rashin lafiyar da yake da ita malayin ce wannan zai iya ajiye azumi amma ana bin sa qala ta'ala Allah yake ba man kana minkum maridan domin ya ce duwan da ya kasance mara lafiya daga cikinku awa ala safarin ko yana kan wato gargin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya ajiye azumin zuwa wasu kwanaki daban wannan ma'azuri ne wanda zai tafiya ko da a ce tafiyar tasa wato ba wahala zai sha ba jirgi zai hau wani ce jirgi fa zai hau ya ce yanzu ya dawo amiru nafi in ya ga dama ya ja in ya ga dama ya bari domin wani zai ce ba sha wahala ba wanda ya shiga jirgi bai sha wahala ba ana shan wahala ba domin wahala lokacin ba za ka gane ya sha wahala ba sai lokacin da wato jirgin ya kada shi sa kawai tafiya annabi ya kira wuta qid'atu min al-azab as-safaru qid'atu min al-azab ko mutum jirgi zai hau inda sunansa tafiya to yana da wannan damar in ya ga dama ya bari in ya ga dama ya aji amma shi ma mai hawa jirgi da ta sa wahalar ta musamman da yake haduwa da ita da fargaba domin mutumin da yake a sama a cikin iska to yana cikin wani yanayi kuwa ko shakka babu ba shi ma wanda an madda wato uzuri ya ja azumi shine al-musafir matafiyi lil ayati mutaqaddima saboda ayat da muka biya qala anas bin malik anas bin malik yace kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin tafiya tare da annabi alaihi salatu wasalam ولم يعيب يعيب السائم سائم على المفطر لأجل بايا أيضا تاو وندي جائز تفيا تارلا ذكا غنغو دا amma wannan baya zargin wannan ga wanda yana cin abinci wannan baya ci amma ba wanda yake jin cewa ayan na fi ka falala tun da ni na dau azumi wannan kuma yace ai baka fi ni falala ba tun da ina azumi babu wala al-muqiru ala sa'i haka nan wanda yake jin azumi baya aibata wa mai azumi muttafaqun alayhi kaga tunda rubuta ce sauki ne halatti aka faɗa ya danganta da mutum ja alha'idu wa nufasa mata al'ada ko mai al'ada da kuma masu jinin haihuwa su ma wayanna an musu sauki amma za su biya azumi wani hadisi ibn al-kudri marfu'a an karbo daga sa'ad ibn malik ibn sinan shine abu sa'id al-kudri daga annabi alayhi salatu wasalam yace alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasu shin idan mace tana al'ada ba ku ga cewa idan tana al'ada lam tusalli ba ta sallah ba wa lam tasum kuma ba ta azumi fa zalika nuqsanu dinuha tambaya aka annabi Ali sallallahu alaihi wasallam annabi yace wannan shine tawayar addinin mace shi yadda mace ta kai ga wato kan Allah da biyayya ga Allah madaukakin sarki kaga idan ta fara al'ada ai ba za ta yi azumi ba idan ta yi azumi a wannan lokacin ko ta yi sallah ma sabo ne na Allah madaukakin sarki saboda haka ba za ta yi ba duk yadda take son wannan kaga namiji mai bin Allah dole zai tsara ta domin shi yana da wani fifiko a kanta na yin mai sallah duk da cewa azumi za ta biya amma a daidai lokacin da ake samun wannan faza'il din da falaloli na wannan rana kaga banda ita falala da za a samu ta musamman to ita annabi yace shine wato na kasu ta waya ta addinin mace ko da yake namiji shi zai zama jagoran ta domin shi ba shi da rana da za a ce yana oh cewa yau baya azumi saboda yana al'ada to shine malai ke rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito da al-fitru lil darura mutum ya sha azumi saboda wata larura kai in kaji ma'sumin min al-gara to wata irin larura kamar wato in kaji wato in kaji ma'sumin min al-gariki kamar ceto wanda zai fada ruwa wanda zai dilmi a ruwa yana azumi ga wani ya fada a katon kogi amma in ya shiga saboda iyo da yadda zai amfani da energy dinsa shi ma ba za a iya yin da uba ɗalin wani matsalu zai iya shiga shi ma a nemo shi saboda zai gaji saboda haka idan ya ba da damar aka ga cewa lallai idan ba a yi yunkuri ba wancan zai mutu a kuma wanda yana azumi azumin ta ya hana sai a ce mai ya karya shi saboda ce ta rai a ce kawai wanda an malami ya ba da fatawar cewa a karya shi sauri ma ba malami a gurin ya je ya ji an karanta saboda haka a ballani in dai shi ne mai ce ta rai awil hara ko gobara gobara ta kama a wani guri amma ga wani zai yi aikin idan har ya tsaya yin wannan aikin shi ma zai iya rasa ransa sai aka ce shi ma idan dai yunwa ce matsalar sai ya karya azumi awil hadami ko rushewa guri guri ne ya rushe zai yi ceton rai amma kuma in yadda muke ceton rai shi ma saboda baya jurewa wato aikin wahala shi ma an ba shi dama yi wala yumkin zalika illa bi taqwa bil ihsan amma ba hakan ba yiwa sai an ana jin tsoron idan bai ci abincin ba zai fada wato zai fada rami shi ba to shine dalilin da zai sa shi ma ya karya azumi in ko ba haka ba ba da sai karya azumi a ce bari sannan kuma a ci gaba da azumi amma idan ana jin tsoron wato halakar mutum biyu shi kenan kamar yadda shi ne fata wadda malamai suke bayarwa dangane da abin da ya shafi wato matar da ta ɗau juna biyu idan ana jin tsoron sarayin ranta da ɗan jaririn za a ce to za a ba da fatawar cewa a rasa guda ɗaya dole sai a rasa rai ɗaya sai a ce to a rasa karamu jaririn shi kenan sai a ce a zo wanda shi irin wannan guraren ne za a gama da suna ba da irin wannan fatawa amma ka ci kau to ba ba da fatawa a irin wannan gurin na biyu man yurasis lahum bil fitri fil fitri wanda aka yi musu sauki rukusa fa huta rangwami cewa su sha ruwa su sha azumi wa tajibu alaihim al fidya amma wajibi ne sai sun yi fidya kuma sai sun ciyar a a shekul kabir da tidu wal maratil ajuz da dattijuwa da zarar sun manyanta da zuwa lokacin Allah bai dora musu wani wajibcin wani azumi ba ma sauke musu wajibi yayi shi za ma la ibnu hajar ibnu rajab al hanbali yazo in tabi yace tabiyyun al ajab bima warada fi fadl rajab ko karanta ada ma wajaba kaji yadda malam ibnu hajar yake biya yace Allah bai dora wa tsoho wani azumi ba bayan Ramadan kuma Ramadan ma ya sauke wa in zai iya ba kanan zaka gane cewa ina ne aka samu cewa a wajen tawo tsoho azumin wata uku Rajab Sha'ban Ramadan akwai majin kwana 90 suna azumi kuma tsoho ne ko a ba matasa ai matashi mai jini a jin gaji ya kamata ya kwana 90 yana yi dan a kanye sha'awar ta kalle kalle ne ko da dalilai da yawa amma tsoho da babu gaba ɗaya yanzu abubuwan garkuwar jikin ta yi ƙasa yana buƙatar tallafi to shi na wajibi ma Allah da yazo cewa yi idan yazo ba zai iya bidiyar kullum shi za ke so ƴaƴa da jikoki su rika mura'atin yanayin wato ɗabi'ar kakansu ko mahaifinsu wani lokacin ku za ku yi dabara domin ka faɗa a wato ka kawo ma a a zuwan cewa kada yi ba zai ba inda tsoho ne ba zai yadda ba ba ta yadda amma zai ka biyo da dabaru da hikima na yadda za ka yi amfani da wannan hanyar ko dai akwai da cibiyar da zani wata daga cikin kakanninmu wadda ta zauna a gurin ta ta iya rukun wato da cibiyar idan dai ya zumu duran da ta kai shi dobi ta zuma to kawai sai aka yi mata dabara kuma ba za ta ki ajiyewa ba duk yadda kawai idan sai ta sa a ƴaƴanta ƴan jikokin gidan kenan sai ta sa wani ya ji dan ya nabe ya kiran sallah da ta ji an kiran sallah ya aka mata abinci idan aka kawo da rana tsaka za ta sa abincin da saboda ba ta ankara ba ta abin bancewa ɗakin da kuma kullum sai ta yi dabara wata ranar ta ya naga ta ce ai muna sakin labule ne saboda idan ta ga duhu da kanta take zuwa magarba ta yi kaga wannan hikima ce da dabara amma wallahi din randa din randa take ya ajibi sai da kuwa ko ta shiga ko ta yin shiga wani yanayi na mara lafiya da kwani in biyu uku a wani yanayin kamar matacciya to kaga yanzu wannan yake makala mata ajibi sai wa aka yi ajiyar sai kawai suka yi dabara kullum sai ajiyar mata kullum idan ku aka ta dauka to zai yi dabara kawai a cikin yaran gidan wani zai lade ya dauka kiran sallah da an ka abin jira ta cinye abinta abinta shikenan saboda an yi magana a dina ta ce haba yara tun kan aibe ku nake azumi tun kan aibe su take azumi saboda haka waye zai hana ta saboda haka ka sai a yi amfani da wayannan hikimomi wani lokacin ma wasu dattijan idan tsuban ya kai duba in watan ya kama ma ban sani ba ba sai ka ga bar ba tunda ya tsufa kullun ka tiyar masa da abinci kawai shikenan wannan shine kular fa da zaka yi irin kulawa da aka yi da kai kana yaro yanzu ne zaka rama sai ka kula da duk yadda kaji ake kula da yaro cikin dare a tashi a bashi sarala ko complex to haka ba za a yi wa tsoho duk wanda yanayi sai an dawo kan da zaka Allah yadda za ka ga yaro lokacin tsaba da jima haka a kawo abincin ya fatali da shi kuma haka za a hakura to haka za a wato duk sai an buwan nan tsabiyo to shine yake cewa ba an mujahid an karbo daga mujahid an ibn abbas mujahid daga abdullahi da abbas sai da ya kai ya komo daga fatiha zuwa nan sai da ya karanta a gaban ibn abbas sau uku shi mujahid yana cikin manyan ɗalibansa na tafsiri annahu qara ya karanta wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'am miskin alal ladina yudiqunahu wadanda za su iya jimada da ba aka baya in za ka iya azumi karan fari za ka iya ciyarwa option ne daga bayan sai aka soke cewa sai tsofaffi kawai sai ta tsaya kan tsofaffi shine wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'am miskin saboda haka wanda za su iya jima za su ciyar da wato bidiya za su yi banza za su ciyar da miskini almajiri ko wanda yake da bukata mun yi bayani shi kuma ciyarwa abinci da za a zo kawai kwano ɗaya na cin mutum ɗaya shine ciyarwa shikenan kawai kwano ɗaya na cin mutum ɗaya wa kala yake huwa shaykhul kabir abdullahi da abbas yana karanta ayat yake ku sani da datti daji to alladhi la yastadi'u siyama wanda bai da ikon yin azumi fayuqiru fi ya sha wa yud'imu an kulli yawmin miskina ko wata rana ya ciyar da miskini nisfu sa'in ya ciyar da wato rabin rabin kwano shine a yanzu ake magana cewa a ciyar da abinci na cin mutum daya min hinnatin na alkama rawahu daraqutni wa sahahu wa qad ajma ala hadha al-ulama malamai gaba ɗaya sun hada kan wannan ra'ayi ijma'i akai ba al-maridu maridan muzminan rashin lafiya rashin lafiyar da take da wahalar sha'ani shine rashin lafiyar muzminan kenan mai wahalar sha'ani ba wai yadda mutum da an fara ya ce wanda ba a ko kaza ko a ce wani ma da ya rika cuta kaza kaza ba irinsa ba rashin lafiyar da likita ya wato ya tabbatar da cewa wannan rashin lafiya ne da lallai ya kamata a kura da azumi shine marzan muzmina mai wahalar sha'ani chronic misalin da ake kawo chronic ulcer ko wani ciwo da yake da wahalar sha'ani don ba ciwon da baya warkewa sai dai mai wahala li kulli da'in dawa aka annabi yake ko wani ciwo yana da cuta illa iyaka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu maganin ne an gano shi ba gano shi ba amma dai yana da magani saboda haka irin wannan rashin lafiyar wa huwa allazi la yurja zawali shi wanda ba a fatan warkewarsa a kusa gushewarsa gaba daya au bur'ihi ko warkewarsa fi shahadati tabibi amma da shaidar likita al'adil wanda yake adali likita adali dama a likitan jiwo ne ake bukata ne abubuwa ne guda nawa dan za ka suna ta rigima cewa wani bai dau namiji ya duba matarsa ba san akwai wanda shi bai da namiji ya duba matarsa ba kuma za ka magana ake ta gayani gayanin nan wayanda na sani majoritin su kusan cikin zuriyar guda hudu din maza ne to idan irin wannan cutar ta zo kace sai wancan mutum da ya wata iya yana da mutane da yawa ya za ka yi da wa'incan ya za ka yi da cutar kuma da take damun kawai abin da ake bukata shi musulunci yake bukata a gurin likita shine kwarewa da amana shikenan kawai ya kware kuma mai amana ne shikenan domin a matan ma akwai wanda ba lafiyayyun ba wanda suke ba da matsala a harkar likitanci yanzu wanda na taba hira da wata likita ce a kuma lesbian lesbianism take ƙwarai kuwa to kaga wannan kana da amana da ita da iyalinka ai ba ka da amana saboda kawai kwarewa amana shikenan ya zamto ya kware a abin da yake yi zanne yana da amana min babu aula in ga kwararre mai amana ga kwararriya mai amana to matan tafi shikenan amma ga kwararriya ba amana ga kwararre mai amana na miji to na mijin ya Allah ya zata da to shine malam yake cewa a hukumu hukumu ma qablahu hukuncin wannan shine hukuncin wato ma kabula wanda yake a baya shine tunda ana wanda yanayin to kawai a tiyar ba mutum ne zai gano kawai akan kansa ya zo ce ai shi kenan da da wahala wannan ai ba ma warkewa zan ba ya samu likita adali wanda ya kware a harka shi zai bada wannan a hada da malamin fiqh wanda ya san fatawa sai ya bada wannan ja alhamil wal murdi mai juna biyu da mai tayarwa su biyun nan ala sahihi rantar da yafi inganci min aqwalil ulama daga nan cikin malamai da akwai domin akwai nan cikin wajen hudu ko biyar da suka zo akan mai ciki da mai jayar shi za ga duk azumi ya zo za ka ta gani yana ta da mutane domin fatawoyin da yawa akan wannan matsala to amma wani yake ma zancen da yafi inganci ra'ayinsa kenan yake zo ga ma shi yafi inganci wa kad qala bihi ba'd ulama ba'd salaf yace domin wannan maganar da zan faɗa yace shine wato wata daga cikin magabata ta faɗe ta ka sa'id bin al-musayyib kamar sa'id bin al-musayyib akhir al-mutaqaddimin sirja abu huraira wa sa'id bin zubair da sa'id bin zubair talibin ibn abbas wa ikrima da jiwa ikrima talibin ibn abbas wa ada da adawu da abdullahi dan umar suka ce in ka je daukan fatawa gurin kace daga ina kake kace daga maka yace ka baro a dawo ka tawo gurin mu a dawo kuma tabi'i ne kuma wanda wato sifarta ma a jagide domin ta iya cewa kamar yana da shanyewa ɓarin ɓarin jiki paralysis amma idan yana nan fatawa cewa suka yi inda yana nan bai kamata ka zo gurin su ba su fa sabai ne to shi ma ra'ayin sa kenan wal qasim bin muhammad wa ishaq da ishaq ibnu rahuya ko ibnu rahawai kama aka zalika anhu al-imam tirmidhi kamar yadda imam tirmidhi ya yi kai to daga gare shi fi jari'i a cikin jari'a nasa sunan tirmidhi kenan وهو وهي فتوى ابن عباس wannan ita ce fatawa Abdullahi ibn Abbas kuma cewa mace mai ciki da mai jayarwa ciyarwa zai wa bin Umar da Abdullahi da Umar jima ra'ayin ta kenan in mace na da juna biyu ciyarwa za ta yi za dai su bari kyara da kawai a gaba amma ra'ayin su kenan radiyallahu anhu ma ajma'in Allah ya ji da su gaba ɗayan su to shi ne ma da ya ci gaba da cewa wato wala mukhalif lahu ma min as-sahaba ba wanda ya saba musu cikin sabai to kaji abin da ya janyo yace duk cikin sabai ba wanda ya saba musu a sabai ne ba wanda ya saba a wannan fatoyi kamar yadda ala zalika ibnu qudama al-maqdisi kamar yadda ibnu qudama a cikin al-mughni nasa ya kawo nasin ya kawo wannan magana cewa ba wanda ya saba masa rahimahullahu ta'ala قال ابن عمر عبد الله بن عمر ينا جوا الحامل والمضيع يفطر ولا تقضي da mai juna biyu da mai shayarwa za ta ciyar ne ba za ta yi azumi ba rawahu dara kudini wa sahahu dara kudini yace hadisi ne mai kyau ingantacce wal ma'ana ya qawi hada ma'anar da take karfafa wannan shine falau ila bi wujubil qada inda zaka ce wajibi ne zai mai ciki da mai shayarwa sun biya azumi sai ce to barubbama تكون المرأة حاملا سعودية ولا كتاب مجتنا لجنا ديو ثم لعابين مرضعا فالناس شكرا جوتنا جايوا ثم الله جاي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة هذا شكرا جوتنا جنا جايوا يبراكو في الكوليج من دي تيتي ثم حاملا مرضعا ثم حاملا يتي كما تنا جاي تنا جاي وادن الله جاي تكون حوكا والجنا جاي sun ba mabiya daga nan ta kuma dorawa wurin jayarwa wai tarakabu alaiha alqada yace to ai kaga daga wannan lokacin yace rawo za ta ta hawa kanta ta shekara da shekaru domin kullun cikin jayarwa da ciyarwa take abda da juna biyu take wa hada min at-taqi yace wannan kuma tsora nauyi ne allazi la tudiquhu nisa wanda mata ba za ta iya ba wala yakunu hina idan ruqsatu in kai haka kuma ba sauki yayi domin kuma Allah ce ai ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunji a cikin addini ba wallahu ala malai ce Allah shine mazani kaga anan maganar da malai yake yi yana magana akan matan lokacin su kenan da ba sa tayin tsaye tanzimun nafsi ko ba ba da tazarar iyali amma yanzu za ta ba da tazarar iyali zai ta tsora wannan amma wanda ba ta fada ba ba ba ta ba da tazarar iyali ba a ga wani hukuncin za ka kalla shi za kalla amma malikiya wata yi riko da wannan ba a gurin malikiya mace mai mai juna biyu shine mara lafiya shi za ka ce za ta biya kuma sannan ta biyar da ba hukuncin mabatoyin shi ne wasu suka ce za ta biya za ta biyar kawai kamar wannan da muka faɗa na ibn abbas da ibn umar wasu suka ce a biya za ta yi ba ciyarwa biya za ta yi ba ciyarwa wasu kuma suka ce a za ta wato biya ne kawai ba ciyarwa wasu kuma suka ce ciyarwa kawai za ta to shine fatawoyin da aka kawo shine malai yake ma ra'ayin da yafi kwari ya fi daukar sa shine wannan duk da cewa malikiya su ba suna da hadisin tirmidhi in ban manta ba da yake nuku wato da suka kafa hujja da shi cewa mara lafiya ce to amma idan mutane wanda suka fi karfi guda biyu nan ne ta malikiya da wannan su suka fi karfi a fatawoyi idan an riga an bada fatawa ka gamsu da wannan fatawar da aka bayar to shi kenan kai juru idan kuma ta buga zuwa cewa ta biya azumi da kyale ta biya shi kenan kawai amma dai ka sani ji amfani ilimi ka sani cewa akwai fatawar da ta je wa za a biya ba ta ciyarwa kawai za shine fatawa Abdullahi da Abbas da Abdullahi da Umar domin gini kamar yadda wata mata ta zo ta yi tambaya za ga fahimtar magabata fiye take da ta kowa Abdullahi da Umar ya zo ya tambaya a wata mata ta yi tambaya cewa da Allah ina da tambaya akan kaza da kaza da kaza sai shi a karan bada mai bada amsa sai zuwa yi akan Qur'ani da hadisi zan baki amsa ko akan mazhabar malikiya sai wata ta ja akan mazhabar malikiya za ta bani kaza sai ce bai wa Allah abun mamaki dan me yasa zaki bani zaka bani fatawa an za a baki fatawa ga Qur'ani da hadisi a baki akan mazhabin Malikiya sai ta ce ba Qur'ani da hadisin nake guri ba fahimtar ce na fi yarda da fahimtar Imam Malik akan ta wannan amsa ta yi ta ce fahimtar Imam Malik na fi yarda da ita akan kitabu da sunna fiye da saka shikenan ya ku aikin kula domin kana da lokacin da zai bada fatawa shi ma zai yi ne a da kitabi wa sunna ku ji za ko da jira ku idan mu jira fada da karatun sa ku kullun ƙara raina kansa yi zai rika samun tawazu shi ƙara yawan karatu wallahi za ka za a rike ka goma ƙasa kullun zai ka rika neman kai ba kullun kana fada da in kana waje irin fatawoyin da ake a a a a SAS wata shekara tun nan ji wani abu akwai wani wani wani almagadaji muke ce masa shi babban ya ka yanke mu amma muna harkar dawa ne mutum ne mai bincike wata rana aka yi akan kasuwanci wani malami zan faɗi sunan da bai zo ya akan abu to shi kuma kullum yana library yana bincike abubuwan da aka faɗa da yawa zai gamsu da su ba kawai dai mi ke malam guri kaza fa da aka ce kaza kaza akan harkar mu'amalan ka iya da bayani wallahi sai ne fata fata da wannan fata gaba ɗaya wannan lakcar sai da aka kaji wani malami yana nan sai ya zo ya kira shi ya kada ce da Allah in yi kaza yawan wannan za ka rika yi ka zauna a gida yace kaza mukami da aka ba mu a gwamnati yanzu ba ma bincike ka daina zuwa dan Allah haka yace masa wallahi yace yanzu ba ma iya bincike saboda mukami da aka ba mu yace da Allah ka daina zuwa eh kai ne da kure shi da waye da zuwa kawai yace in ka zo kuma za ka zo to kai eh na'am yawa ne shi ne dama magana da muke mara lafiyar ai shi ne musulminan din inna lillahi wa inna ilaihi shi ne musulminan din rashin lafiyar da ba zai iya ramawa ba shi ne dama a samu malami kwararre da kuma likita kwararre sai su bashi fatawar cewa kawai ya ciya shi ke Allah ne sanya kunci a addinin mu bai ba kunci to bara mu je zuwa to sai ma da yake kaga wannan shi zai nuna in ka duba yanayi da ba yanayi shi zai nuna ba cewa wato ɗabi'ar musulmi Allah bada wajen sarki tuni yake a cikin da dawa dindin magana da nake yi a baya abubuwa uku da yahudi yake so ya yaƙi tunanin mutane da yawa za ku ga shi ba zuwa ya yaƙi ba amma ya yaƙi tunanin mutane a junan mu muke wato dindin duniyar juna dangane da su misali kun ga auren wuri bature ya yi nasara akan musulmi yanzu a duniya ɗaya sannan abu na biyu haihuwa haihuwa sannan maganar koji gani ta ta'adulin zaujar wayannan abubuwan da yawa ga dure da yanzu da ɗan uwanka zai baka ku ta bugawa ba ruwansa kuma ki yaya ke ka da tunani wallahi ku duba fa ku ga annabi alaihi salatu wasalam magana auren wuri misali zan kawo na yi buga wani misali a karatun mu na akamun jana'i magana da bature yake sai da wanda suke goya muku baya a cikin musulun cewa ana auren da ƴaƴa mata da wuri na farko har yanzu ba wanda ya ƙara yake magana akan ana zina wuri ɗaya ke sannan abu na biyu shine idan kace da annabi za ka kafa rafaran annabi alaihi salatu wasalam ya auri tunanin khadija zance mafi inganci yana shekara 25 zancen da ya fi inganci kenan sannan ita ma tana shekara 25 zancen da ya fi inganci gina maganganu uku akwai magana cewa tana shekara 40 akwai magana cewa tana shekara 27 akwai magana cewa tana shekara 25 amma wace ta fi zama authentic a fatawoyi shi ne 25 shekarun su daidai domin shi zai fi dacewa da abubuwan da za ka kalla domin ƴaƴa bakwai ta haifa gida annabi alaihi salatu wasallam kaga yanzu dan shekara arba'in ya ya haifi yaya bakwai shi ne ba da suka kawo da dalilai da yawa cewa wato shekara ishirin da biyar ne to misalin da zan yi shi ne kawai da za a ta kun farba ji annaba ne da zata wasu ya aurar da ummu kulsum da ruqayya da zainab kafin a aiko shi a matsayin annabi yana ɗan shekara nawa aka aiko shi annabi arba'in kowa ya da wannan ba shi ma shekarun kari da ba shi ne mahallin ne za a rumba shekarun sa muke magana a kai shekara arba'in kowa ya da to a shekara nawa nawa kenan ya aurar da ummu kulsum da zainab da da wato da rukayya shi ne kawai misali ko a shekarun su nawa nawa ya aurar da su to kowa ya da kasa da shan biyar duka mun yadda a haka to ina ruwan wani kaga bai kamata wani mutum ya zo yanzu ko bai wuri ya zo yanzu ya waje wai addini mu ma yana da ruwa da tsakiya ba fa to aka yi dole ka aurar da ɗan kake ba to aka yi dole ba domin na nan Fatima sai da shekara 18 aka aurar da ita amma wani ya zo kaka ba ya ce zai yi ba wannan rigima da Allah ne sai ya sannan abu da ya haihuwa ta yi kawai ta kai ta komo a cikin gidanta mace annabi ya ce ladan sa yi yake rubuta ba idan ku ciki ya motsa mata wannan lokacin kuma ladan umara ake ba ciki tana da juna biyu na da idan dan ta ya motsa ladan umara ake ba duk lokacin da ya yi juri sai ba dole ya zo ya yana yi kaga nan ba ya zo muna kai zai wannan ba ma ya kasa domin sabai ba su yi tanzimun nasil ba wannan ba da tazara a ba malamin kirki da yake haramun amma yanzu ya kai ba hoton wani a kan kiki da ya yi da guda uku da skelin salarin sa wannan shi ne ya hudu eh yana gaya ba cewa an aura kaza wannan da shi miki ba tsarin iyali ba tsakanin da yana ali ayyan da gaba ɗayan da yana ali da jafar bin ali ali da abu dalib da ummu hali duka sun kajero su shekara goma goma ne ta zara shine zai fitin da misali kaga wannan baya nuna haramci baya nuna haramci amma illar ga lokaci guda daya ko biyu sannan matsala ta uku shine tadirin zaujal tsara wuri ya karo abun mamaki shekarun baya har da manya a garin nan da aka rika yawo ana so wai lallai a yi magana sai an karo mana doka irin ta Indonesia Indonesia dokar Indonesia shine ba za ka tsara wuri ba saboda aya Allah ya ce malaman su sun yarda da fatoyin Yahudawa shine cewa Allah ya ce fa in kiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum sai kuma ka koma da zai ka ce kuma can da wanda zai nan wannan ta sai ya uwan ta aji dubai da misali wala wala da ka ka gauta da bara Allah ya ce in kuna jin tsoron ba za ku yare ji ku tsaya guda daya ko abin da hannun ku ya riba ta da baiwa sai kuma ka dauko inda Allah ya ce walan tattalihu ba za ku taba samun iko ba za ku taba yin adalci ba bainan misali a tsakanin mata walau halatta ko da kuna kwarai haka amma a cikin me yake magana fil mahabbati wa shahwa wal jima shine kulantar da yuri a zuciyar ka ba kai ta gare da zuwa shi ba ke magana amma sai ya ga ba ma wai shine dokar ita ake zuwa kawo kan ko Najeriya misali sannan sai aka zo aka aro ta Tunisia da Morocco su kuma dokar su shine idan za ka tsara aure sai an kai application za ku kai kotu gwamnati za ku tura idan aka zo sai a kira matar duwa ya mata tambaya a ce wa matar to ki za ki ba da recommendation a kansa yana gamsar da giya jima'i eh da ce yana gamsar da ita ya ba ku karfin ta sai a ce to ya ci daya sai doka ta biyu doka ta biyu shine salarinsa ya yi jeji haddasa plus sai ta yi da wannan ta biyu kenan sai ta yi sai a ce a koma ta uku gidan da kike gidansa ne ko na haya gidansa ne to duk girman gidan ba kai zan kawo da gidan ba ko da gidan ya kai gidan sarki ita kaɗai za ta zauna sai dai ka nemi wani gidan ta uku kenan sannan abu na hudu ta sa hannu ta yadda ka tsara wannan dokar ce za ta yi aiki a kan su kawo ta gani ire-iren su wallahi su ne wai su ne ake zuwa daga lokacin da suka gada daga lokacin da suka tutsu Allah Allah ya da irin wayan abubuwan shi da gaba ɗaya bature yahudi kai sun yi kokari cikin komai wallahi in ka gaba yahudi ya shigo kowannen donor agencies da ake magana da suna zo wallahi da lahiri ba ce da zuwa kasa don wasu za ko suna ta cewa suna zuwa suna ba da gudun mawa kaza kaza duk wanda yake harka da abin ka je ka ya gaya ma ƙa'idodin da aka bar za ka idan wani kamfani ne za a kawo za a ce to wanda zai yi aikin kamfani 80% American sai dai ku tura irin wannan abubuwan baki dabarar da ake kenan suka yi yahudu a tunda Allah ya gaya ma ba yahudi ka sallama kawai kaka yi kan wani wayo wakati za ka ce wai ka fahimci ba yahudi ba ka fahimce shi ba Allah wannan shi ne na na eh ai na na ya ka ga wannan da ce ai ya taɓa zuwa wani dakta a jirgi da ya goya musu baya har da ɗauko wannan wani dakta yana nan ruwan da suke biyan biya su zunzan sunansa a karan ba ne ya ɗauko hadisin aisha ai wannan hadisin ya riƙe wa kwaskwari ba to yi za a yi na kawo wancan wanda kowa zai gane kowa ya da duk wanda yake karatu da wanda baya ya san cewa an ce an haifu a nan shekara arba'in to ƴaƴansa gaba ɗaya ya horar da su kafin a haihu ba shi kenan ba wannan ya isa hadisin Aisha ya dauka ya rika kurkuri ba yana ta biyu yanzu yana ta kana a musulunci ba malaman musulunci gaba ɗaya ba su zo sun yi magana a kan shekarar da za ka aure ta a gurin tarewa ne suka yi magana gaba ɗaya amma gurin tarewa sun yi magana cewa yanzu ya kamata ta tare shi ne aka yi ta kaiwa wasu ya ta balaga sai maman da ya fito sai kaza irin wannan maganganun suka yi amma wajen aure da ziwa shi sa sai na umar da ya zo auren ummu kulzum saboda ya rinjata da yake dago dan da yayi ga ta ta ce wallahi ba dan abin da mu ne wani ke jira gaura ba ba saboda ya rinjata ba yarinya ce karama Allah ya yarda to mala yake um hukumatu man aftara fi ramadan hukumar wanda yake ya ja a cikin ramadan irin azabar da za ta same shi متعمدا لغنغان انا ابي امامه الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول domin kun ga wannan kafara da ake yi ana yin magana ne akan wanda ya yi fada wani yanayi wanda ya yi jima'i da iyalinsa ko shi muka biya a baya zo da haka wanda ya ce ya da gangan ya kuli yana cewa baina ana na'im ana yi wa matal bahini kala sabitu nabiy sallallahu alaihi wasallam ya kuli baina ana na'im wata rana ina kwance ina bacci in a tani rajulan sai wasu mutum biyu suka zo mun ba aka za mu zabaiya annabi ne yake faɗa wannan yake suka kama danje na fa aka ya bi jabalan suka tafi da ni kan wani dutse wa'ara kurman dutse kamar irin zuma rau dutsen da ba a gurin da za ka kama ka to suka hau da shi irin wannan dutsen ba tsala sai suka ce is'ad hau hatta idza wato kunti fi tawayin jabal har sai da naje tsakiyar dutse bai da ni sautin jariri kawai sai ga wani sauti ne karbi ba kunti sai nace ma hadi aswat wannan saututtukan da nake ji kuma na me ya tambayi wa yannan mutanen guda biyu mala'iku qala sai ce hada iwa wa alin nari wannan kururuwa yan wuta ce da kake jiyowa kururuwa ثم ان لقبي لم تبدني فاذا انا بقوم معلقين بعراقيهم wato mujakkakatan ajdaku yace kawai muna zuwa sai zai tafi da ni bai da ana bi qaumin mu'allaqina bi araqidihim mushaqqaqatan aqdu wato ajdaku sai kawai muka go su mutane suna rike da wato wuyan duka leban ya tsatsage tadilu ajdaquhum daman leban nasu yana ta zubar da jini a kullu sai na jeman haula sai annabi yake wayannan zuwa yi ila dai aka ce da shi haula alladhina yasjuduna qabla tahillati sawmi shine masu shan ruwa kafin rana ta bai sun dawa azumi amma zo tsaba karambani saura minti goma ne su ci abinci kawai rawahu ibn hibban wa ma ana qawli asdaqu shine ai jawani bi abwahi gefan baki shine lafa وما على قوله قبل تحلة تولي ما قبل وقت الإكرام في قليل كافون رانا تفادي ذكرا kaga an ce a gaggauta buɗe baki shi kuma yana ganin ranar wai zai gaggauta kawai sai abu fa kaifa man la yasumu iyadan billah shi ne malai yake to ina ga wanda baya azumi wanda yayi azumin ya je kai a ƙarshe to ina ga wanda baya kaga zunubin sa azabar da Allah zai masa Allah bai faɗi ta ba bai faɗe ta ba saboda mai girman ta na ji alayhi siyamu shahri ramadan azumin watan ramadan wa huwa min a'zami anwa'i siyam shine mafi girman nau'o'in azumi wa fihi mabahis yana da bincike daban-daban a fadlu falalata ana biyu rai radiyallahu anhu marfu'an wa man sama ramadan imanan wa ihtisaba duk wanda ya azumci ramadan yana da imani da neman lada mun faɗi neman ladan nan ko al-ihtisab menene muka ci falal wa ihtisaba yana mai neman lada mun biya hausawa me ake nufi da ihtisaban da neman lada wanda ya dau azumi yana da imani da neman lada shine wa na baya baya nuna cewa yana yi sannan bai kagu da azumi ya kare ba ko bai kagu da azumi ya kare ba Allah Allah yake a jaruwa ko kuma Allah Allah yake azumin da yake 22 wayo zai kare ya yi gofira lahu ma taqaddama min dhanbi da azaba ta wata abin da ya gabata na zulbansa muttafaqun alayhi wa anhu radiyallahu anhu marfu'an idza dakhala shahru ramadan hadith abu hurairah har yau annabi yace idan wata ramadan ya shigo kuti hada abwabu sama duk kofofin sama sai a buɗe wa fi riwayatil janna wa fi riwayatin aljanna wata riwaya kuti hada abwabul janna sai a buɗe kofofin aljanna wa fi riwayatil rahma wata riwaya kuma sai a buɗe kofofin rahma wa gullikat abwabu jahannam za a kukkulle kogogin wajen jahannam wa tulfilati shayatin sana a aiwa shedanu tasari duk za a daure su da tasari muttafaqun alayhi ba wujubu tiyani wajen fi hajjum qala ta'ala fa man shahida minkum ash-shahr duk wanda ya halarci azumin daga cikin ku watan daga cikin ku fa da tsohu lalle azumce ba wanda ya gani ba jama'a man shahida a larabci idan aka ce wuridu an ku shahidaka ina so in ganka ido da ido ke ya sha an wanda wuridu an ara to saboda haka sai wasu sai ai fa man shahida Allah yake to makafi a zaji fa man ahdara bi ma'ana haka ba da wanda fili suka ce ai fa man ahdara min kuma shara fa yasum duk wanda ya halarci watan lalle ya dace shi ne fa man shahida ba fa ba wanda ya gani ba ai shahida hilaluhu wa ra'ahu wanda ya halarci wato wa karam jaririn watan wa ra'ahu kuma ya gani shine ma'anar da muka yi magana akai ba gani da ita ba wani abi wa rayra marfu'an sumo li liru ya fi ga dai hujjata wasu za ga sun iya da da dawazumi dan sarkin Kano ko sarkin musulmi ya ce a dawazumi sai ce wai wani ne yake amma za su yarda da wani malami a unguwar su kuma ya faɗa ajaban ya hada al'amur ba ce ba ce ya baka ban ba hakiya da yanzu kuma sannan wani ne da ya ba dan ina haka su ne yi ba ji ya gani ba Allah ba ji wani ga ya mai wani ya dare to wannan kuskure ne gaskiya ya muka lallake yajibu an ala kulli muslimin ko ko kenan ne ya wajaba kan kowane musulmi muslimin wanda yake musulmi wato baligi baligun wanda yake baligi ya akili mai hankali muqimin mazaunin gida shine formula qadirin alaihi wanda yake da ikon yin azumi khalun min al mawani'i wanda yake hukunta daga abin da zai hana ki azumi in mace ce kala haihu kama al'ada wanda ba da jinin haihuwa bin nisbati lin nisa wannan ya shafi mata wa kana da bizalika al-kafir wa sayyin kaga daga nan zaka cire kafiri azumi bai hau kanka ba karamin yaro ba haka wal majnun da mahuka wal musafir da matafi wal maridu da mara lafiya wal ha'id da mai al'ada wal nufasa da masu jinin biki wal adillatu ala hadha mawsudatun fi kutubil fiqh dalilan wannan ko an kudo da al-tafsir fiqh al-islami na musulunci da hukunci ko wato da shine al-hikmatu minhu hikima tasirin takwa ana yin azumi ne za a samu takawa idan azumi wala wala ne wuce kaga baka karu a takawa ka wato ka dubu muka da zarar ka ga ranar sallah kawai an koma ruwa to akwai alamar tambaya a ibada mutum da yake sai ya daina da azumi ya zo yadda ya daina to tun da kai ya daina ta wata daya to za ka iya daina ta shekara guda wanda ya daina su nauka shekara guda zai iya daina ta tsawon rayuwarsa haka ne duk wani laifi da kake yi idan ka sa ran za ka daina shi da ka fara azumi to in dai ka haƙura da shi misali mutum ta ba yake sha kullum sai ya sha kara biyar da azumi ya zo sai koma azumi ya fara matsuwa sai koma kara ɗaya azumin na fara ma sai dila to in dai iya hakuri zai iya dila ko kuma wanda ya iya hakuri ya daina shan kara biyar yanzu sai kara ɗaya wallahi zai iya dila ta gaba ɗaya idan ku yi hakuri wata azumin ramadan ya kama gaba ɗaya bai sha ba to in sha Allah ta'ala ya zai iya dila tsawon rayuwarsa ko abin da zai yi a daidai lokacin tsawon rayuwarsa zai ga wanda irin faktor ya yi amfani da su wajen daina wataƙila ya yi amfani da dagewa a ransa ya sa a ransa cewa yana so ya daina tsawon wannan wata sannan abu na biyu ya canza abokai sannan abu na uku ya canza majalisa ko unguwar da ta yi mata tasiri wajen yin wayannan laifuka to Allah ya zo ya yi azumin ya wuce ya tsora to za ga ya tafi kenan zai dawo sabo kan domin duk laifin da ya Allah ya yaje masa Allah ba mutum bane da mutum ne za a bane ne kai wa mahaifin ka limbe ce wallahi ba zai yaje ma ba wani ma sai an shiga wato tsakanin amma Allah ba dauke sarki sam za ka yi ne gun kuma ce ya yaje kuma ya yaje kawai abin da Allah baya so ka rika yi maka tona kudu raini ne wannan ka yi laifin ka ce an yi ko ka rika nuna kowa ka mari duk abin da za a yi to Allah baya san wannan sai ku zuwan nan boji waje yana ɗaya da ne a tuba ku yi za a cika ba imani to saboda haka duk laifin da zaka kullu guna adam khata ko wanda da adam mai laifi ne amma idan kai au khairul khata'ina tawwabu mabiya alkhairin masu laifi shine masu tuba ka tuba zuwa ga Allah Allah zai karba illa man taba wa amila wa amila amalan salihan ko yawa fa innahu yatubu ila Allah mataba to shi ma ne gaba da cewa to kaga ta kawa ake zuwa samu wa tazkiyatun nafsi da tsarkin rai zuciyarka ta tsarkaka ala ta'ala Allah madaukakin sarki yake kuma karka damu cewa wani ya kalle ka yace ai da san kalle ji ba shine kaza ai ya ba da yayi a ce da san kaza ne amma yanzu ya giriya wannan alheri da yawa kuwa a mujira dan shuba kafin ya musulunta kidina ba ne in ba da wannan yaran misali sai tsayawa yake ji fagi yake fagin sa mai lafizi sai tare kai kwace ma kaya gaba daya kuma ya ga da ba ya kashe wani lokacin zai kai wa gari ko zai kai wa mutum hari ya kai ba wasiƙa ba ka kidina ba shi ba in zai ya kai ba wasiƙa ya ce zai zo yau ka tare zan maka kaza idan kaza kaza kaza in ba kai kaza ba kuma za ka gane kuwa haka yake yi amma yanzu yi musulun da ya dina sai ga shi yanzu muna buwaye ka kuma muna faɗan kirkin ba shi kenan sai na umar ka iya cewa dan tauri ne yawo yake da makami abin ya musulunta a kugunsa sai wa din da ya ga annabi sai ya ma ya zo ya musulunta gaba ɗaya yadda komai kuma ya musulunta to haka Allah ba wajen garge yi ko ne duk irin laifin da kake tare da shi yi kokari ka zubar da shi ko ba zuwa ga Allah Allah yana mara ba da kai to sai kuwa kuma ba wanda zai iya shiga tsakanin ka da Allah babu ko hata wa ni da ake zai yana fadakarwa ai dan irin wayannan din ake yi cewa wanda yake da laifin ya duba ka gane cewa tsakanin ka da Allah ba da wajen sarki wato ba wanda ya zai shiga ka dai yi kokari ka tuba shikenan kawai ran da za a je kiyama Allah ya ce kai mun kaza kai kaza kai kaza eh na iya ubangiji ce kuma ka san na raba ma a duniya duniya eh na iya ce to je kana ya ce ba wai zai hana babu Allah ya dace da mu shi ma da yake gaba da gaya mana nan cewa Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah Allah ya wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wannan ta zo kafin an dora wa kiristoci sun faɗi jaraba yahudi ba suka faɗi jaraba mu aka ba jaraba azumi muka haka annabi ya faɗa la'allakum tattaquna dan ku samu takawa level 3 ake level 1 2 3 za ka yi goma farko level 1 goma ta biyu level 2 goma ta uku level 3 daga nan ka gaba za a baka certificate idan ka gaba a rubuta da kawa ba to rafi ka da mutum akwai matsala a arzikin da alamatu tubuti alamar da take nuna wata azumi ya tabbata in da alamatai ne wa kantar jami'a ɗaya daga cikin alamomin nan guda biyu kuma takan yi wani lokacin duk da hadin su biyu قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ai shahida hilalu duk wanda ya halarci wannan watan daga cikin ku wato ya azumci ai shahida hilalu ya ya halarci wato jaririn wanda yana da rai da lafiya wara ahu ko ya gaibi wala bi hurairah radiyallahu anhu marfu'an sumu li ru'yatihi wa aqilu li ru'yatihi daga abu hurairah annabi alaihi salatu wasallam cewa yi ku azumci ramadana in kun ganki ku kuma ake yi idan kun ganki wannan duk bayanin malamai sun yi cewa gani ba ana rubun sai ka gani da idan wa na biyo raira marfu'an na'am fa in gumma alaikum idan ya yi gajimari ya ya lulluɓe shi a gare ku ba ku yi lo'in da ta sha'ban da talati ku cika azumin wata ramadan ya zamto sha'ban kai zama kwana talati addinin musulunci kuma ba kai ruwa ne saboda haka 29 ne ko talati muttafaqun alayhi na biyu ikmalu addati sha'ban 30 yawma cika azumin sha'ban ya zama kwanakin sha'ban su zama kwana talatin lil hadith al mutaqaddim wa huwa madhhab al jumhur to da hadisin da ya gabata shine mazhabar mabiya yawa na sha biyu a hadithun da'ifa mutajjira fi sauri gaba ta kanji hadisai rafaku da suka yada a cikin mutane kuma da ake dangana wa abin za ka ji radio ya zo wasu malamai ta koro ta a rediyo ko a yi ta sako ta a birgin media yake ba ta inganta ba amma sun yada a cikin mutane dangane da azumi na kurha da tauga yace za mu ambata ma saboda ta kiyaye don ba a yi wa annabi alaihi salatu wasallam kulliya da kayan sada yawa kayan sa na halal sun yi jimi yawa dan wanda ya an ƙara wa annabi daraja ba ka an ƙara da kayan sada a kayan sa na halal sun yi jimi a man aftara yawman min ramadana min gairi hudud wayannan hadisi ne za mu ji ana kafa da zama ba mun ganta ba duk wanda ya ya ci ko ya a cikin wani yini na Ramadan ba tare da uzuri ba wala madar wala madar ko rashin lafiya lam yaqdihi sawmu dahri azumin wato zamani guda ba zai yi ba wani sabon koda yayi a wato ya azumci rayuwarsa gaba daya ka ji maganar da dadi amma ba ta inganta ba me yasa saboda annabi ne yace man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan dan duk wajen zaman sa wuta ba yi wa annabi ƙarya don a kan ba mai ba ya ba ka tsaya iya gaskiyar da ta zo kawai ta yi za a ba wai ibn hajar wa jama'a ibn hajar yace hadisi ne da ibi na biyu su mota ce ko wannan ko yaya ku rika azumi zai ku samu lafiya ya yaɗa a bakin mutane amma da cewa kai likitoci sun ce yin azumi yana ƙara lafiya saboda ka rage ki ba ka yi kaza amma kace annabi ya ce shine illa yawwa shine illa da aka hu kyaukani wa jama'a imam kyaukani ya ce hadisi ne wanda yake da'ibi da sauran malamai na uku law alima ibadu ma fi ramadan da ma bayi sun san me yake cikin watan ramadana da tamanna ummati an yakuna ramadan at-sanatu kullaha ita ma magana da radi a babu yake ganta annabi ya faɗa shine da la tamanna ummati da al'umma ta tayi buri an yakuna ramadan sana wata ramadan ya zanto shekara guda kulle ha gaba ɗayan da mawdu'un yake fabricated kirkira aka yaka dangara annabi da aba wa ibn zawji wa jama'a ibn zawji a littafin da yace na'ibi ne a cikin al-mawdu'at na hudu kamtu yubtina sa'il wa yanquduna al-wudu abubuwa guda biyar an ce wai annabi ya ce abubuwa biyar suna kare azumi kuma suna warware alwala alkadibu kariya in kai kariya alwala ka ta kariya kuma azumin ka ya kare kaga wannan ana ce to ya zama abin da ya ba to sai yawa sai ce walgi wanda da gulma wannan ni mutu da da annabi man sannan kuma wan nazaru li sha'awati da kallo da sha'awa wal yamin al kadiba da rantsuwa ƙarya mawdu'un shi ma ƙarya ne za ka wai gudun jauri mun yi bayanin illolin waɗannan a baya aiko suna rage ladan wato ibada ibn al-jawzi wa jama'a na biyar inna sa'ima idza ukila indahu to wannan ma yaya wai kimi aji idan ana cin abinci a gaban sa sallata alaihi malaika sai malaiku su ce wato a su ce wanda suna taimar addu'a hatta ya kudu akli har sai wacce abincin sun gaba kai kuma kana zaune mala'iku su ne ma kira yi da aka wula albani wala albani yace wannan da ibi na shida ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran mafi ya soyi bayi na zuwa gare ni ajaluhum fitran shine wanda ya gaggauta bude bai kun ga matsalar abin da yasa ba a so ka dingina ƙarya zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam za ka iya samun wata maganar ingantacciya irin ta ko kaga a baya an mun biya gaggauta bude baki to abin da ba a so kar ka dauko ta ƙarya kai wa annabi alaihi da ita yawa ko da a ce da akwai magana ingantacciya to kar ka dauko ta ƙarya dauki ingantacciya ai akwai wuraren da za ku wasu abubuwan sun sun kamar da abin da yake authentic din kuwa kamar wannan gaggauta da baki akwai hadisi ingantacce amma kada ka ce annabi ya fara a wanda yake bai inganta ba shine abin da ba a to shine ma da yake cewa da'ibun na bakwai ya ayyuhan nasu kada azallakum shahru shahrun azim ya ku mutane ku sani cewa wani wani wata wanda yake wato babba ya zo ya tada ku ya dinda ku shahrun fi lailatin ku sani wani dare ne da wani wata ne da akwai wani dare a cikin zakarun min al-hijab ya bu wata dubu shekara 83 da wata hudu sharu ja'ala Allah thiyabahu bariba shine kaga wannan ai aya ce ma dai magana aka haka ko lailatul qadr khairun min al-hijab to amma saboda an ce annabi ya fara shine ba za a dangana annabi ba sharu ja'ala Allah thiyabahu bariba wannan da Allah ya sanya wato azumtarsa wajibi ne wa qiyamu laylihi tadawwa qiyamul layl da kuma wato tadawuri ne na kula man ta qaraba fihi bi khazlatin min al-khayr duk wanda ya kusanci Allah da wata dabi'a ta alheri kana kamar addaba yudatin fi ma jiwa to kamar wanda ya wata farilla ne a sabanin wata ibada da ba ita ba duk wanda ya abun nafila a cikin wannan watan ko a wannan kwanakin kamar ya yi farilla ne a wata kwanakin na daban wa huwa jaru awwaluhu rahma wata ne da farkon sa rahama ce wa wata duhu magfira tsakiyar sa kuma gafara wa akhiruhu itqun minan nar karshen sa kuma injawa ne wuce kaga in kana da ingantacce zai koma ka ko ingantacce amma wannan karkace annabi ya faɗa ma'ibu da fa huwa abu hatim wa jama'a ahibbati billah malai yake yan uwana madoya na dan Allah hada rubutu a kalam fi a kanin siyam wannan littafi ne da ake kiransa rubutu a kalam fi a kanin siyam adatuha wa rattabtuha bi nau'i ikhtisa yace na ta da shi na kuma jera shi ne ta wato salo na takaitawa min ba'd al-kutub al-ilmiyya da wasu da tafai na ilimi mutadalliman al-khilafat yace na kauce wa abubuwan da aka yi sabani a kai wa tafriyatil fiqhiyya da ababan da ce masu rikitarwa na fiqh kayfiyan al-qai kai saboda a sauƙaƙawa mai karatu mai daraja wa man arada al-istizada wanda yake so ya ƙara bayani kuwa sai ce fa alaihi muraja'ati ma ka taba wani wala ba ya koma ya dauko yin sa al-huduri to a wato al-waji da sauran littattafai su muwadda da sauran littattafai ya je ya fada da karatun sa ma ka taba wani ulama wa talaba da ilimi ya zai duba abin da malamai suka rubuta da ɗaliban ilimi ya hada babu akan wannan babu amma dai yanzu abin da kake bukata malami ya an baka wafaka Allah jami'a lima yuhibbu wa yarda yace Allah ya dakatar da dukan mu da abin da yake so kuma yarda da shi wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad yace kira da abin da tabbata ga annabi Muhammad wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da almajiransa sahabbansa ajma'in gaba ɗayan yace aidan wanda ya ne wadda ibn sa'id ash-shabi imamu wa khatib jami'i ahmad bin hanbal yace ne wani babban limami kuma mai hudu ba na wato masallacin ahmad bin hanbal bi sharika ta sharika wannan shine karshen wannan littafi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ba ka cikin sarki ya bi mana na'am na'am shi tuba
in kai tsaye ba za a faɗi shekara ba ya danganta da mutum kawai dawar za a ga akwai wanda ya kai shekara tamanin casa'in ma akwai wani datti da wasu da yawa sun dangi wato wani lokacin ya tashi jan musalla sai da yake kara casa'in ina ga da wajen shida ya rasu amma wallahi har aka tashi a wannan shekara casa'in da wani abu kafin shekara ɗaya biyu ya zo ya fara rashin lafiya shekara casa'in din na wani lokacin ya tashi jan musalla duk matasa ne ya sun yi ke da Allah kowa ja ga ko ya ja tabarakan lahi ko ya ja ya san sannan ya ja musamman sallah asuba ya ja ya san raka ta farko raka ta biyu ya ja tabarakan lahi ya ji mulku sai ya dire ta tsaf saboda haka ba za a faɗa ba wani tsufan nasa na farawa ne daga shekara ba hamsin ya danganta da yanayi za za ka ji malami suna cewa idan mutum ya lazumci qur'ani sosai to ba zai yi tsufa ne nake cewa ban Allah ya yarda mutum ya lazumce shi in Allah ya yarda to za ka yi tsufa wanda ba zai rikice da yawa ba zo da haka ba wani shekaru a iya sani ba da haka ginda ya ya danganta da mutum kawai kowa da baiwar da Allah yake masa na na to wani na gaba a yi zan ba ku dama ko su ne jami'an masallaci a ainihin ba na na gaya muku ba na shiga a sai su na masallaci to saboda haka wannan wannan shine a dunkule insha Allah ta'ala um na na yawa wanda za ka yana ta yawo abin da kai wani group da nake ganin da lillahi kuma yin ne a ciki sai na ga wani ya turo cewa za a fara azumi rana kaza duk wanda ya sanar da ranar da za a fara azumi Allah zai bashi kaza wasu abubuwa za a bashi na Allah zai bashi ladan wata guda ko haka wannan wallahi ba burge da ne in zaka tsiye mutum zai dai ta gumi ba zai gaya ma inda annabi ya faɗa ba kuma abin da kai kiji ai ta yada bai kamata ba saboda haka ba dai wani shi za idan mutum ya turo mu in ni kada ya turo zai gaya masa cewa to ka sani cewa ba bai inganta ba ka daina tura wa kai in kuma a cikin group ne inda ya yada wasu zai ce me ingancin wannan hadisi shikin saboda haka bai inganta ba gaskiya babu wani labari da ya zura yawa magana akan wannan cewa wai ka sanar da wani za a baka ladan kaza ko za a baka ladan inganta wallahi a'lam na ya kwanta akan me eh eh abin da yake gaggauta buɗe baki babban abin da mutum zai kiyaye shawarar ni da nake ba wa musamman mutane a yanzu ka kiyaye da gashi ma muna da application da kiran sallah ɗaya ke sannan abu na biyu ka kiyaye da lokutan da ake faɗa wannan kalandar tana da amfani sosai da sosai saboda haka kiyaye lokacin da kuma karka sauraron falaki duk asuba kullum ta duniya yana cewa Allah ya da lokaci kaza ka tabbatar da agogon ka lafiyayye ne zama agogon waya ma yanzu da yake ne ba mai kira ba shi bane yawa za ka ba wai da tantance in Allah ya ji wannan lokacin ka ga dama da lokacin yayi sai ka kara da lokaci kawai lokaci yayi ya yi in dai alamar biyar da kake akan wannan tsari yayi wallahu a'lam na'am eh na'am rana ta bada ake shuru kuwa dama a yi magana tana ne har yanzu za ga mu aka kira wa garba gari da ake za ga wasu abin ma ba su tashi yan ban sai kuna sallah ko ba haka bane sai kuna sallah za ka sallah to saboda dole aka rubuta magarba ba saboda haka su a gurin magarba ba sai saboda su ga duhu ba wannan magana ake ko da ka ga wannan hasken shine a guraren da babu babu gidaje sosai idan kai gide na hango rana kawai gide na rana ta bayar shi ke so da haka babban abin da zai kauda kai daga wannan kawai wannan dabarar da a wato muka faɗa cewa ka kiyaye lokutan kalanda lokacin gidajen rediyo ba wani gidan rediyo da suke sawa iya sani na sai lokaci yayi sai lokaci yayi ledan ladan ya ji ya koyi ba ni amma yi azumi ke kiran sallah babu wanka da ladan Allah ya ji ya koyi duk suna jina ladan haka suke yi na'am zawul na'am akwai alamu annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa a hadisi cewa alamun lailatul qadri shine aya ba salamun hiya adaba al-aisha za a samu aminci a wannan lokacin za ka annubuwa ta kama mutum shi kansa yana jin daɗi ya rasa wanda ya faru yana cikin annabuwa da nishaɗi to wannan shi ne alama ta farko amma maganar cewa za a ga gidaje sun zubi a rika daga nan sai na hango masallacin alhaji bai yi ba duk bishiyu ke sujjada sannan karnuka ba za su yi hauji ba ala gaba ta malam da yawa da can mu aka muke idan sun da muka duka da yawo sai muke ba yau bane kawai in ka daji ranar za ka gidan mu je to ba ta haddadi kana biyowa an kare ya yawo je ka koma ka kwanta ka ce ba yau bane ba haka ake yi ne saboda haka shi za magabata suka ba da gomuloli kawai kai amfani da kullum a rika sallar jayi da azuba da kai a kan kai in Allah ya daga dace da zai kare illa iyaka wanda ya raya wannan daren kuma ya haura in dai ya raya wannan daren to ya wuce ba wallahi wa saboda haka alamata shine za a samu da zuwa salamu ni hatta marna il fajr wallahi wa na'am da bakwai yi saboda wani hadisi ne amma kuma hadisin ba guda ɗaya bane akwai lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya magana akan cewa daren 27 wato nan lailatul qadr sai suka dauka ibn al-jarir ya ka cikin ladailul ma'ani amma hadisan da suka zo suke magana akan annabi yace fantabi zuwa fil ashir al-awati ku neme su a goban karshe kuma ya zaki da wannan hadisan sannan wata hadisai da suka zo suka yi bayani cewa ranar da annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya sallah asuba a ranar da lailatul qadr ya baru har aka yi ruwan sama da wato hadisin bukari ai ba 27 bane saboda haka a neme su kawai a bara odd number daren 21 da uku da biyar ga rago kenan da bakwai da tara wanda yake ba rago kuma ya neme su a duka kawai kara ya zan Allah ya baka yi Allah ya dasar da mu wa alaikum salam na min ma ka na'am eh eh ban taba ji ba yau wato ni ba zan yi ba ilimi ko gida ba ba taba ji ba cewa wannan ranar na san dai mun biya gabar amma mu ba karanta wannan cewa wai ranar nisfu sha'ban ranar ne wato nisfu sha'ban tana da kare da yi masu yawa ko shakka ba kare da yin ka koma goma cikin a cikin ibn zaudi da ko shi shaukani a cikin littafin da suka kawo ko tafsiratul mawdu'at ka karanta za ga irin hadisai wasu duk da aka kawo a kan ƙaryar akwai wanda ba suka ce suka kawo hadisin da yake magana cewa a yau ya ke bari gaba ɗaya bayan da qur'ani ya ci karo da shi Allah ya ce biya yi kuraku kullu amrin hakim a daren lailatul kadari ake yi fara kullu abu da hakin kaga ya ci karo da wannan ayat qur'ani ce nan kuma an zo an tsebo za uwa ma ko a ce za a wasu kalloli a wannan ranakun duk babu ba da zan lafi a yanzu shine kuma amfanin karatu yau da gobe eh dama ana samu ai akwai wanda yanzu idan watan ya bane yi ko watan ramadana akwai wanda ake samu dama aikin su kenan kullun zuba da barorin da za a yi amfani da su na kowace rana akwai wanda ba shi irin wannan abubuwa yawa to wannan yi ne wallahi wa'ala Allah ya dace da mu na aya salam alaji alika bada ya yi rashin ya yasa yau muna fata Allah ya kauke sarki ya yabe mata kuma Allah ya ba shi duniya da hakuri an samu da jarjin da yawa duk wanda suka rasu Allah ya yabe musu Allah ya kauke wa yake magana na na'am in ya sa a ransa kawai ya rike kyauta ta Allah da ya da eh illa iya ga addu'o'in da ya yi ta bibiya ba dole ne Allah ya biya masa a lokacin ba amma da yanzu Allah ya biya dace da yanzu su gare ni duk abin da ya roƙa za a bai sai dai kawai ka san mataka addu'a za ka roƙi abu ma Allah ya ga ba shi ya kun zama alkhairi a gare ka ba ba ka wanda ya bi ko a canja ma wani shi ka wasu ba sa fahimtar cewa an amsa amma duk wanda ya dace da wannan jarara duk addu'o'in da wallahi an ajiye wasu an amsa wannan shi na baya dogon kwana wai mutum ya gane lafi gane baya dogon kwana ba mu san wannan fatawar ba eh na ayi ma na na Na'am. Eh ai gaba ɗaya jami'i yake. Jami'i yake shi za a ke so ko da liman zai yi wannan in kana bin liman wato a irin kowane yanayi to lokacin sujjada ka ya fi muhimmanci fiye da na liman. Lokacin sujjada ka ya fi muhimmanci fiye da na liman. Lokacin da ka kai goshin ka kasa kana bin liman to roƙe ka ga dai nan ba ruwan liman da kai. duk abin da ka roƙa saboda haka roƙi abin da kake so to wannan shine amma idan yayi addu'a ta jami'i ta shafi kowa shi za mai dabara na ga in yaje sujjada ce na ce domin hadisi ibn Abbas annabi ya ce adaliya a wato a sujjada nan ne ga ka fi kusa da Allah madaukakin sarki saboda haka sai a sai a roƙi Allah abin da ake bukata wata jami ban kun shiga gaba daya sannan ga ta ka istiklala kai ma kuma Allah madaukakin sarki ya amsa maka Allah ya dace da mu amma dai gaskiya a daji da addu'o'i duk wanda Allah ya azurta shi da yin addu'a to Allah ba zai tabar da shi ba kuma ku fahimta da kyau duk wanda yake yin addu'a to rika sa wa Allah da wato rai a cikin ruwa domin inda Allah ya ga dama ba za ka roƙe shi ba sai hana ka roƙon sa to duk wanda Allah ya baya ya baya damar roƙon nasa to za a amsa masa kawai abin da yake so ka dani shi addu'a a cikin kamar da malam mai mutum mutum ne yake faɗa a ta ɗin da yake gudu wa abul qadani yake cewa ana son al-ilha naji ka nace wa Allah ko sarki kuma ka rika sa ran ya amsa maka so da haka shi ne abin da ake bukata duk wanda Allah ya baki dama roƙonsa to zai amsa maka dan Allah ya ga dama ba za ka roƙe shi ba wannan shi ne kawai Allah ya dace da mu an yi rage da dama na tafsiri ana na ana ana ana jike ne in ji Allah ta'ala kuna da kawai wani da suna yin shawa na har dawo a karatu ai ai ba za ce magana dawo a karatu ba la gafa tawala in ji Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ba da muke zarki ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon da mana kuka duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun da alkai waɗanda suke mana alkai Allah ka biya musu bukatun da alkai muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon da mana kuka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon munta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa waɗanda suka riga mu gidan da ke Allah ka yafe musu idan da mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu wannan ibada da zamu shiga ta hanya Allah ka ba mu tsawon kwana Allah ka wuce sarki ka ba mu yi kuma ga maka a cikin wannan muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da tsoron da wanda ka Allah ya zama da kasar mu lafiya masu neman kasar mu gaba kala Allah ka bari bi kawo mu Allahumma amina bi awtanina wa aslih aibadana wa la tu'mulna waj'al wilayatina fi man khafaka wa takaka wa tabaraka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام على